الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ياكو ينقوى مسلمي زام فسر وأنسو بانغروري نخطبة تيار اللارب تيدة تقبات ينزو ينزنن bayan mun yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ya shar'anta ibada ta azumi don saboda tausayi ga bayinsa muminai sannan muka yi salati da tsira su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya turo shi zuwa ga mutane gaba ɗaya sannan kuma muka yi salati ga alayensa da sahabbansa bayan salati gare shi waɗanda suke ma'abuta tsarkaka da daraja da albarka da wanda ya bi su akan tafarki na gari haɗi zuwa ranar ƙarshe bayan haka na yi makaina wasici da ku da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai sauƙaƙe mishi al'amuransa sannan kuma Allah zai shiryar da shi sannan kuma wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wata'ala zai ba shi kariya kuma Allah zai taimake shi a kan wanda yake ƙiyayya da shi in dai kana tare da Allah kana yin aikin Allah to duk mai ƙiyayya da kai don kana tare da Allah to maƙiyin Allah ne shi yasa kakka ji tsoron mutane in dai kana tare da Allah in dai abin da kakai gaskiya ne akan gaskiya kake to kaka ji tsoron kowa domin duk mai yi da masoyin Allah yake ƙiyayya da masoyin Allah to da Allah ne yake yi amma ka tabbatar da akan gaskiya kake gakka te kai makanka ƙarya ka kirkiro waɗansu abubuwa na zahiri in Allah ya san mai tsoron shi hakikatan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa to bayan haka sai muka shigo cikin wato khutban mu muka yi bayani game da abin da ya shafi wannan ibada da ta zo wadda ta doso mu yan kwanaki har gashi muna cikin ta wato ita ce ibada ta wato azumi kamar yadda muka sani cewa wanda baya ƙarya bai taɓa yin ƙarya ba kuma zai ƙarya ba shine mafi nisa daga ƙarya daga cikin mutane shine shugaban halittu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa ne shine ake kira as-sadiqul masduq shi na Allah ya ba izinin yayi bayanin musulunci yayi bayanin Qur'ani dan saboda shi Allah ya amince ma sannan kuma Allah ya bashi alƙur'ani kuma da yaren shi kuma aka turo mala'ika ya masa bayani don haka ba wani wanda ya san alƙur'ani da musulunci irin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kauce matafarkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da fassara ta yi alama ce ta mutum zai hau hau in ji malam bahaushe akwai abin da ake ce ma hau to in ka hau hau kenan ka hau hanya ta halaka. domin Allah ne ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma biya za ku shirya mafhumul mukhalafa a wajen malaman usulul fiqh in bu ku yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam biyayya ba za ku bace ayoyi daban-daban suna na cikin alkur'ani barjat da suke nuna dole ne a yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya amma zamani ne yazo dama shi mutane tunaninsu iri daban-daban ne a duniya za ka ga wasu abubuwa waɗanda za su bayyana dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya ya faɗa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan kathira in dai mutum ya rayu daga cikin ku zai ga sabani mai yawa kullun sai ka ji wata aqida ta kaza nan wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza duk wannan ya gaya muku in kun rike alkur'ani da sunna shi ba za ku bace ba da haka in ka ga an yi wasa da hankalinka kayi nisa ne da alkur'ani kayi nisa da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kayi nisa da fahimtar sahabbai da magabata nagari waɗanda sun karke wannan addini dole bala iya same ka ba wannan ne khutban mu ba wato maudu'in mu don saboda wannan yana buƙatar muhadarori da khutbobi game da waɗanda suke inkarin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaba ɗai ko wani yanki nata da kuma tarihin su da manhajin rayuwarsu ya ku ƴan uwa musulmi yau khutban mu tana bayani ne kan abin da ya shafi wato ibada ta azumi kafin watan ramadana ya zo mutane sun rarrabu bayan shigo shi kuma sun rarrabu dama kafin ya zo wani yana can yana farin ciki Allah ka kawo Ramadan Allah ka kawo Ramadan wani kuma kafin ramadana ya zo ran shi ya ɓaci shina cewa kai yanzu har wata goma sha biyu sun kewayo wai shi wani mamaki wannan cewa kai inna lillahi mu dai mun shiga cikin matsala matsala komi baka shiga cikin ba kai na ka kada kanka cikin matsala domin wato Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya umarni da a yi azumi na wata ɗaya cikin wata goma sha biyu ka ba Allah wata ɗaya sannan kuma watan nan guda ba duka ba shi ne cewa dare kana da damar ka yi abin da za ka yi da rana ne za ka yi mi za ka yi azumi to dole ne malamai mu tashi da ‘yan uwana ɗalibai an gane ko mu tashi mu yi bayanin hikimomin da suke cikin wannan ibada. sannan kuma mu bayyana ma mutane muhimmancin umarnin da ya fito daga wajen ubangiji domin waye ya umarni da ayi azumi ba malaman Nijar ne sun ce ayi azumi ba ba malaman Najeriya bane ko na Saudiya ko na Makka Allah ne ya ce ayi azumi don haka wani yana nan yana jin takaicin malamai malamai sun ce kaza sun dami mutane kaza kai ka ba kanka lahiya duk abin da ka ji malamai suna cewa in dai malamai ne na Allah akwai nassin da ya ce a yi ka daina fito na fito da malamai kana rena malamai saboda su kake ganin kana iya takawa ba ka iya hitowa kara da abin nan ka hito garin da garin ka ce a'a wai waye kai baka yadda da Qur'ani ba tunda ka san kana cikin kasar musulmi ko ko baka iya cewa kai Allah ya takura ma baka iya cewa annabi ya takura ma saboda kasa akwai matsala sallallahu alaihi wa alihi sallam amma suka ce malaman nan sun takura mutane ba malamai da suka takura mutane ba malamai isar da sakon Allah ne suke yi zaka ji an ja aya cikin Qur'ani a ce kaza a kawo hadisi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza in dai hadisin ya inganta magana ta riga ta kare ba maganar malami bace shi malami shi kanshi abin nan da yake faɗi kiyama sai an tambaye shi in yayi aiki da shi in bai yi ba bari tsaya kana bata makanka lokaci saboda ya Allah bude ma kofar aljanna za ka shiga baka cewa mallan Allah na tuna akwai wani malami karcen mu ko kasan mu shina wa'azi shin yana cikin aljanna ko bai ciki kurdewa dai za ka yi to nan duniya kaka tsayawa kana tambayan malamai ba su yi kaza ba su yi kaza ba in an gaya ma abin da Allah ce wallahi ka kokari ka yi yadda za a hisabin ba a san wanda za ta kwashewa ba to don haka ya kamata mu danyi abin da larabawa suke ma itlala wani dan takaitaccen bayani wato game da shi wannan azumi waye umarni da azumi shine Allah subhanahu ta'ala wannan sanin mu ne kuma wanda ya umarni shine Allah Allah ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam ya ku waɗanda kuka yi imani an wajabta muku yin azumi kaji a ya ayyuhallazina amanu sai da Allah kire masu imani masu imanin da anka kira bai Allah bai ce ya ayyuhan nasu ba saboda ba duk mutane ne suka yi imani ba kuma da Allah ce ya ayyuhan lazina amanu bai ce ya ibadi ba ya ku bayina saboda in dai kana da imani an kai kiran masu imani to kai kasan kasan abin ya shahe ka wannan shi ne abin bayani amma idan an ka ce ya ayyuhan lazina amanu baka zo ba wannan alama ce ko dai baka da imani ko ko imanin kana da rauni ba wani ya kira ba Allah ne ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kaga ko da an ce ya ku suwa ne sai a jira a ga suwa ne ne za a gani in kana da imani wannan bayanin ya shafe ka in kuma baka da imani to kuma wannan bayanin bai shafe ka ba ka ba kanka amsa Allah ce kutiba alaikumus siyam an wajabta muku yin azumi na watan Ramadan kama kutiba alal ladina min qablikum kama yadda an ka wajabta shi wanda sun ka gabace ku ashe ibada ce wadda take ba yau ne aka wato shar'anta ta wadansu al'ummomi an shar'anta musu akwai bayanai na malamai da dama wajen kama kutiba alal ladina min qablikum dalibin ilmi sai ya koma cikin littattafai na tafsiri ya ga bayani kenan wannan umurni ne daga wajen Allah subhanahu wataala wannan azumin kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi na wato abinda sahihul bukhari da muslim wanda abdullahi ibn umar ya ruwaito cewa shi azumi yana daga cikin rukunai na musulunci guda biyar waɗanda an ka gina musulunci akan su buniyal islamu ala khamsin in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gina musulunci akan rukunai guda biyar to daga cikin waɗannan rukunan akwai azumi kenan kaga wanda bai yi ba ko bai yi ko ya ƙi to kenan musuluncin shi cikin rukunan nan guda biyar babu guda kaga akwai hatsari don da gimshikan da musuluncin ka zai tsayawa kansu tak biyar ne kalimar shahada baka warware imaninka baka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah ne manzon Allah ne sannan kuma ka tsaye da sallah ka ba da zakka in kana da hali in lokaci ya kai sannan kuma kai azumin watan Ramadan sannan kai aikin hajji in Allah ya baka iko shi aikin hajji so ɗaya in ka yi a rayuwa na farilla ya ƙare to waɗanga rukunan guda biyar in ma baka sani ba to ko wa'azi da ake yi da turanci da irin da faransai kana ake cewa le cinq piliers de l'islam wato rukunan musulunci guda biyar in ko gini bai da rukuni ai bai tsayuwa ko kuma akwai rukunin yana raga-raga bari ma mu yi amfani da gimshiki saboda mutumin da yake ƙauye ya hi gane gimshiki ko mu ce shishinniya ga wanda yake yin roha kai ka san ruwa in babu shishin niya yanzu tana tana faduwa ta taushe ku to dan haka musuluncin ka bai karfi sai waɗannan guda biyar in kana da ikon yin su kana yin su to dan haka azumi yana daga cikin waɗannan rukunai shi yasa sai mu tambayi kawunan mu na ma wannan khutba uslubi ne nami na uslubul istifham saboda khutba tana da asalib daban-daban kamar yadda malamai suka yi bayani kana iya ɗaukar uslubun nida kana iya ɗaukar uslubul istifham kana iya ɗaukar akwai dai ka'idodi daban-daban akwai littattafai waɗanda malamai suka yi akan ilimi na khutba ta'silan wa tatbiqan wanda kuma za ku iske ma'ahid na i'dadul a'imma a duniya suna da wato bangare da suka kebe akan wannan mai so yana iya neman waɗanda littattafai ya karatu a kansu tambaya ta farko wane ne ya umurce mu da mu yi azumin watan ramadan manin ladhi amarana bi hadhihi al-ibadati al-azima dazu ya gabata wane ne ya umurce mu da wannan ibada mai girma kaga idan an ka ce wane zo kana iya cewa kai wace in zo amma idan an ka ce wane na shikenan magana ta kare yanzu cikin gida kana zamne sai an ka ce ma wane zo sai an ka ce wani ne ke kira na sai an ka ce maka ɗanka na kaga sai ka yi tsuki ko ka yi zagi ma in bai anniya ba amma ya an ka ce babanka na an nan bakin kofa ko takalmi ba ka sa in ka san ciwon kanka zaburowa na za ka yi kaga ashe in ka ji an ce wane ne ya ce a yi ana hoda maka kai za ka gane in ma baka gane ba to za ka gane yanzu an ka ce an ce duk garin ya mai kowa ya yi kaza wani na ya ce wannan hauka ce ko ba haka nan bane amma idan an ka ce a'a gwamnati ta ce shi magana ta riga ta ƙari nan mun gani lokacin coronavirus mutane an yi an yi su kiyaye dokokin Allah amma sun kiya sai coronavirus ta zo an ka ce dizuitar kowa na gida wani na hito saboda gwamnati ta bada umarni to wanda ya bada wanga umarni ba gwamnati na ba ubangijin shugabannin kasashen duniya na Allah subhanahu wa ta'ala Allahu rabbul alamina in an ce rabbu Allah shine mai wanda ya halitta khaliquna shi ya halice mu can da babu ka wanda yace kai azumin nan can da babu ka shine halice ka wa malikuna kuma kai mallaka Allah ne bawan Allah ne ko kaci ko kaso dan duk abin da kake da shi to na Allah ne jikin naka gaba ɗaya Allah yi shi ƙasar da kake takawa ta Allah ce in akwai wanda za ka yi ka kashe kanka ka yi kanka cikin wata halitta wadda ba Allah yi ka ba to sai ka gane kai ba na Allah bane duk abin da gare ka cikin jikinka na Allah ne abin da duk kake amfani da shi na Allah ne ko ka ki ko ka so kai bawan Allah ne sannan mudabbiru shu'un ko ka ki ko ka so Allah ke tafiyar da al'amuranka in kaga Allah ya kyale ka kana wani abu wallahi ba dan ka gare Allah ba shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ke tafiyar da al'amura da yake so, in kana son ka gane Allah shi ke tafiyar da al'amura da yake so, bari ka gani lokacin da mutum yake son abu, ko mi ƙarfin shi, ko mi mulkin shi in ya ci karo da abin da Allah yake so ka gane wanne ne za a yi. billahi alladhi la ilaha illa huwa komi wayonka komi ilminka komi dubararka komi mulkinka komi matsayinka wallahi in dai abinda Allah yake so ya ci karo da abinda kake so to naka ya tashi aiki na Allah zai tabbata wannan ka'ida ce ka san da ita to shine mudabbiru shu'un shi yake tafiyar da al'amura da kaga al'amuran ka sun tahi to ba su karo da na Allah na ba wannan ka'ida ce ka rike ta to sannan wane ne ya umarce mu da wannan ibada ya ku yan uwa musulmi shine wato Allah subhanahu wa ta'ala ilahuna in an ce ilah shine abin bautan mu ma'ana shi kadai cancanta mu bauta mishi Allah ya halicce mu ne don mu bauta mai ayoyi daban-daban sun yi bayanin wannan shi yasa an ka ce qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas Allah shine abin bautan mutane ya za a yi Allah ya halicce ka kuma ka ce ka bauta mu wanda ba Allah ba wannan ba zai yiwa ba to shi wannan azumin yana daga cikin ibada kuma ibadan nan ita ce babban dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya halice ka sannan ya ku ‘yan uwa musulmi wane ne ya umurce mu da wannan ibada mai girma shine Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala shine alghaniyu wadatacce in kaga an cewa ne yana da wadata a wajenmu ana nufin yana da kuɗi ko yana da gidaje ko yana da motoci a'a shi Allah in an ka tabbatar da sifa gare shi to ta ce kana ta kai ƙarshe duk wanda ba Allah ba in ka ji an ce mai mawadaci wallahi wadata shi kaɗanta saboda wadata ce ta wani ɓangare amma wani ɓangare talaka ne wanda ya kuwa kuɗi duniya ana ce mai ko Bill Gates ko sun ce ko Elon Musk ake ce mishi ko wane ne wadatar shi takaitatta ce domin yana da bukatuwa zuwa ga mutane yau da kamfanin shi ma'aikata su tsaya su yi sati guda ba su yi aiki ba sai kaji ya koma cikin na ƙasa ƙasan masu kuɗi na duniya domin yana bukatar mutanen da za su yi mishi aiki sannan kuma shi yana da wadatar kuɗi amma kuma yana da talauci na mi na neman magani in bai da lafiya bai yi kai ne magani sai ya ce a nemo dokta ya diba shi ka gani shi Allah shi na adda wadata cikakka to da Allah ya ce ku yi ibada da ya halicce mu ya ce mu yi ibada ba dan Allah ya amfana da ibadan mu ba Allah ce ma'u wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin Allah ce ba halicci mutum da aljani ba sai dan su bauta mini ban bukata arziki don arzikin na Allah ne ya baka kuma Allah bai bukatar ka ciyar da shi sai Allah ce inna Allah huwa razzaq Allah shine mai arzitawa dhul quwwa shine mai cikakken karhi almatin karhi wanda yake mai sunan karfi wanda bai bukatar taimako bai Allah bai bukatar renfor to don haka Allah yana da cikakken wadata sannan kuma wanda ya umurce mu da wannan azumi shine wato alhakim wanda yake gwani in ka ji an ce gwani wanda baya kuskure shi Allah bai taba kuskure kuma ba zai kuskure ba to don haka in ka je ce a yi akwai hikima duk ibadar da ka ji Allah ya ce ku yi ku yi akwai amfani ciki ko ka gane ko baka gane ba in ka ji Allah ya ce a bari to abin nan bai da kyau shi yasa da ya ce a yi azumin nan akwai alkhairi cikin mai yawa wanda yanzu shirye-shiryen da ake yi scientific a turai kan fa'idodin azumi suna da yawa dokiman-dokiman ake fitarwa ta yi ka gani ka yi research ka gani to Allah hakimun na duk abin da ka ji ya ce a yi akwai hikima gakka ta wani hikima ka no me in mun ka diba logiquement Allah kaka faɗa ma logiquement Allah subhanahu wataala ka faɗa ma logiquement a in dai nassi ya tabbata daga Allah ko kuma daga annabi sallallahu alaihi wa sallama zancen logic bata ko taso ba in dai an fassara daidai ba malamin yayi kuskure ba kawai kai don ba wani professor ba wani wanda kai Allah sanin halittar da yi to sannan kuma ubangijin da ya umarni da wannan abin nan shine wato rahim in an ce ar-rahim shine mai jin kai Allah ya hika tausan kanka kai da kanka Allah ya hika tausan kanka bari ganin kana tausan kanka da yawa abubuwan da kaka yi sai karshe na kaka gane bala'i na Allah zai ce ma bari kaza sai kaga ma Allah bai son ka sai an taba tahiya ne zaka gane lalle tabbas Allah yana son ka da alkhairi zan baka misali so da dama ka tahi aikata waɗansu abubuwa Allah ya hana ma kai yi ta bakin ciki ƙarshen ta ma har sakin hanya ka yi ka je ka ga bokaye ka te ka ga malamin cibu don Allah ya liƙe ƙofa sai bayan yan shekaru sai ka gane ashe abin nan ba alkhairi bane gare ka yau ka tahi ka gani cikin duniya majalisar ɗumkin duniya ta aza doka cewa duk wanda kamfanin da ke sai da taba sai ya rubuta taba abu ce wadda take tana cutarwa nuyi gravement à la santé le verbe nuire sun kace wai a sunan shi tana halaka mutane kuma duniya kowa ya sani amma yau ka tai ka gani doktor na likita professor na medicine nawa akwai a duniya suna shan taba idan da suna tausayin kansu da bai dace a ce sun sha taba ba amma da yake Allah shine arhamur rahim sai ce ka a sha amma sai ana zo ana cewa a'a tana cutarwa waɗanda sun ka hika sanin tana cutarwa gashi nan suna shanta ashe ba su tausayin kansu shi yasa Allah ya hika tausayin kanka shi yasa in ya ce kayi kayi kamar ba kanka wahala ya ku yan uwa musulmi abu na ƙarshe Allah shine al-alim masani ilimin Allah bai da iyaka duk wanda kaji ya ce a'a kamar yadda wasu filosof sun kace Allah ya san abubuwa a dunkule amma Allah bai san abubuwa ba an detail wannan kahirci ne ba a ce ma Allah bai sa abu an detai ba kai mine ne ma detai kin waye sanar da kai abin da an detai inda Allah bai halicce ka ba ka san ma abin da an detai to dan haka mutane kowa cikin watan Ramadan Allah ya san kowa wasu sai su ce a'a suna da uzuri kaza suna da uzuri kaza suna da uzuri kaza kakka ba kanka wahala tun da ƙur'anin ya sabka zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya faɗi akwai masu uzuri da mai balaguro da kaza da kaza Allah ce waɗannan an ɗauke musu to duk wanda an da uzuri kuma wanda shari'a ta yadda da shi ko da ko da mas'alar shi bata zo cikin Qur'ani ba sai a yi kiyasin ta a ce shi ma yana da uzuri to amma abin magana a nan mutanen da za su kirkira maka kansu uzuri na ƙarya gakka ba kanka wahala wagga ibada in kai wallahi amfanin ta gare ka zai koma Allah bai amfanuwa da ibadar bayan shi ko misqala zarratin layya da ake yankawa da kuma abin da ake yankawa a idi da masu taya hadiya aikin makka Allah ya ce ku saurara ku ji lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha jinin wannan dabba bai kai ga Allah ko namanta Allah ba maye bane ko dodo Allah bai shan jini in kai yanka da kai da matanka da zakuci da diyanka kuma Allah ya baka lada shine kaidat mi Allah zai yi da naman shi ya halicci dabbat kuma Allah bai bukatar ta ga layyan dan za ku yi ne ma lokaci ba dan Allah ba dan diyanku sai ka ji mutu ya ce to wallahi ka san ni tsoron nake diyana su ta su yi bara ba ta abin da yasa zai yi kenan ko kai ce wannan mata hau da ne aji ka san hawa wannan ya tashi hankali ta hau in ban ka mata ragon nan ba armin nan za mutuwa kaga wannan galayya sai an zo lahira asali ne shin ko akwai lada ko babu Allah bai bukatar wannan to dan haka da Allah ce kai azumi gakka ce wannan yunwar wai Allah ya ce kai yunwar ka ba ta amfanin Allah da komai kishirwar ka ba ta amfanin Allah da komai in kai yi zaka samu fa'idoni ne na jiki na lahiya da tsarkaka zuciya da training na takawa saboda ka ƙara samun ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine dalilin da yasa daga cikin hikimomin da sun kasa an ka ce ku yi azumi hadisi ya tabbata na Abu Dharr al-Ghifari a cikin Sahih Muslim a ƙarshe hadithul qudsi wanda Allah yake cewa ya ibadi ya ku bayina lan tablughu durri fatadurruni har abada ba za ku kai inda za ku iya cutar da ni ba balle ku cutar da ni walan tablughu naf'i fatanfa'uni lan har abada ba za ku kai inda za ku amfane ni ba ku amfane ni sai ce ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum da dai tun na farkon ku wa akhirakum mutai zuwa ga abin nan nabi saboda lokaci ya tafi da na karshen ku wa insakum da mutanenku wa jinnakum da aljannunku Allah ce kanu ala afjari qarbi rajulin wahidin minkum a ce dukkansu sai an zaɓi cikin kafirai wanda ya kowa kafirci ga Allah sai a ce to duk mutanen duniya zukatansu duk irin shi ne kamar misali yanzu mu ce misali misali za mu bayar kamar a ce fir'auna a ce kowa zuciya ta irin ta fir'auna ce tun mutanen farko har na ƙarshe Allah ce duk ku zan haka Allah ce ma na ƙasa zalika min mulki shai'a wannan bai rage mulki na da komai don haka in wai sabon Allah za ka yi waɗanda suke laɓe-laɓe da waɗanda suke dubara ba su yin azumi wallahi ƙarya ce kake gaya makanka shaidan in za ka bauta ma Allah sai ya kawo maka illoli ya ce ma ai ka ce kaza ka ce kaza wanda adda uzuri a shar'ance an sani likitoci na iya aunawa masu uzuri na ƙarya ga kubata makanku lokaci dan wani saboda yana nan Niger an ce 99% musulmi yana da uzuri amma na ƙarya bai so a gan shi bai azumi sai ce yana yin azumi yazo ya sha ruwa tare da mutane amma gida ne bai azumi Allah ya san da kai wanda kuma ya je an kai mai consultation an kai mai takarda wani ma daga ture zai sa a turo mai takarda ya ce doctor ya diba ni ya ce ban iya lahiya don ka shi ya sani kirke da wannan saboda mutane su yarda da kai mutane su ammi su an rike da ranka ko su za su hakan kama ko ko eh an baka wani kuma sai ta wajen aboki ne ce kai aboki na ka san kasar nan sai hankali rubuta min don Allah irin su diabetes kin nan da tension duk sun hau ban iya azumi wai sai shiriki to ya an ka baka ita da kai da abokinka in kun ka tayi lahira sai ku shiga cikin kabari ku zo ku gwadi ku ce ma mala'iku ga dalilin da yasa ba ku yi azumi ba ana jiran ku ba ku yin azumi saboda wani dalili Allah ne ya ce ayi azumi ba malamai da sun ka ce ayi azumi ba da haka in ka kirkira uzuri na ƙarya kankana ka kirkira mashi kan ma ka bata makanka lokaci da kuma matasa waɗanda ba su yin azumi suna shiga cikin geto ana sawa ampul ampulkin nan bleu da rouge an siyo garin rogo na kwatano an aje da irin wanda ake kawa daga lome mai sulbin nan an sayo gujiya wadda a cikin litir litir an kawo sikar an kawo frigo mai sanyi an aji sannan kuma karta memoir an riga an samo karta memoir mai music ana cikin ɗaki da ɗan reshon nan ɗan ƙarami wanda ke ɗan buga harkoki da kyau da gaugawa ba ku yi azumi ba saboda cin amana da munafunci ku zo ku iske tsohi suna dan budin baki sai kaga mutum shi na so saka yana cewa wallahi yau azumin nan ya ba mutane wahala wani irin munafici na wannan to da haka Allah ya san kowa mu ba za mu ce wane ko kaza ko kaza ba kai da kanka ka san halinka kuma Allah ya san kowa dan haka in kayi don kanka in baka yi ba don kanka amma muna fatan kayi kamar yadda muke fatan mu tsira haka muke fatan kowa ya tsira duniya da lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين